اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa musulmi na gode ma Allah ta'ala madaukakin sarki da ya kama wannan lokaci mai tarin albarka, kuma ya kama wannan rana mai tarin albarka a cikin wannan wata mai tarin albarka. Yau muna tara ga watan tara. Tara ga watan tara. Shi ne watan Ramadan. hijira dubu ɗaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyar 2025 ko? ƙarama ƙara ɗan taɓa turancin kaɗan ku 2025 Allah samu gani. Ubangiji Allah muna fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon wannan karatu, muna fatan kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta. Alfarar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama Allah taimake mu. Arma ka gan shi? To, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين Ubangiji ya ce wa mamin dabbacin babu wata dabba amin ɗin za'ida ne, wa ma dabbatin fil ardi babu wata dabba a bayan ƙasa me ake ce ma dabba hiya ma, ma dabba alaiha shine abin da yake takawa akan ƙasa wannan takawa da muke da mu da dabbobi wannan takawar shine ma'anar dabbu shi yasa kowa ma sai Allah kira shi dabba baki daya babu wata dabba ma'ana ba wata halitta da take tafiya bayan ƙasa illa sai dai alallahi rizquha arzikinta abincinta da abin shanta duka a wajen Allah ne idan kun duba cewa ku mutane kuna noma kuna kasuwanci kuna aikin gwamnati kuna ayyuka na ƙarfi kamar gini da rini da sauransu to ita kuma akwai mai take yi eh kaza mai take yi in kun duba cewa waɗannan ai dabbobi na gari kuna taimaka masu suke cin abinci to na daji ba eh in kuna ganin ku kuke ba dabbobin gari to na jeji wa yake ba su Allah yake ba su kuma dai kana ganin duk girman dabbar ka ta gari ba ta kai giwa ba ka gani to shi yasa ba mai ba su abinci ba mai ba mu abinci sai Allah Allah shi yake ba kowa abinci tafaddala bihi wa takaffala bihi Ubangiji ya lamunce da da ba kowa abinci wannan kuma fadalan minhu ta'ala falala ce daga Allah Allah ya dai ba kowa abinci dabbobi na ruwa da na waje da na ko'ina Allah ne yake ciyar da baki daya wa ya'lamu kuma shi Allah shi ya san mustaqarraha wurin zaman kowace dabba maskanaha wurin zaman ta fi duniya a nan duniya Allah ya san kowanne ga gidansa ga gurin zamansa Allah ya san aw sulbi ko kuma wanda yake cikin tsatso na mahaifinsa ba a fito da shi ba ma ba a halicce shi ba Allah ya san gurin zamansa wa mustauda aha Allah kuma shi ya san inda zai ajiye ta ba'adal mautu bayan mutuwa bayan mutum ya mutu Allah shi ya san kabarinsa ya san inda kuma zai ajiye shi ya masa kabar to ranar halitta Allah ya rubuta ga inda zaka mutu ga inda za a yi ma kabar kowa da kabarinsa yana rubuce Allahu akbar awur rahimi ko kuma gurin zamansa a cikin mahaifa in ya fito daga tsatsan babansa an mai da shi a cikin mahaifa Allah shi ya san gurin zamansa wa kullun mimma zakira kowanne abin da muka ambata na arzuta bawa da sanin gurin zamansa a duniya da gurin aje shi a cikin kabari da gurin aje shi cikin mahaifan mahaifiyarsa Allah ce kowanne yana rubuce fi kitabi a cikin littafin shine mahfuz mubiyin kuma bayyananne ko duk abin da za a riga a rubuta kawai zartawa kawai za a ko me abin da za a yi zaman duniya da halittarta da zaman zahal kiyama da haihuwan mutum da kashe shi da rayuwarsa da zamansa da abin da za mu ci da komai duk an rubuta kurum lokaci ne in yanzu kawai sai abin ya tabbata Allahu akbar wani allo ne ko wani littafi ne ko lahul mahfuz shine Allah Allah kiyaye Allah Allah wanda Allah ya tsare shi shaydanu ba sa taba shi ba sa ganin sa ma balle su taba kuma an ce Allah yana biya Allahn kullum sau dubu shida. To kaji Allah ba da Allahnsa, sai kuma kake cewa mu rabu da Allah. In ka hana mu allo to Allah Allah fa. Ya kamata a duba. Allo ka ce baya da kyau, wanda shi ne tushen duk gaba ɗaya komi da komi. Komi yana cikin allon Allah, kuma sannan ba ka da ikon sha ba allo ba ne, tun da Allah ya ce allo ne. wace dabara za ka yi Allah da Allahnsa ai allo malam daraja su ta isa Allah ba mu albarka allo Allah biyu rahmat Allah kuma ka kashe mu da alluna ka kashe mu akan alluna dan nabi rahmat sallallahu alaihi wa sallam in ba ka san allo ka tafi ran da mai allo ya kama ka kuma ka san yadda za ka yi wa huwa allazi
أيام وكان عبده على المرء يبلغكم أيكم أظلم أملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إنا إلا نذير مبين.
الله أكبر. Ubangiji ya ce, Wato, huwallazi shi Allah shi ne wannan kalakar samawa wal arda wanda ya halarci samai bakwai da ƙarsai, Allah kuma ya halarci waɗannan halittu masu girma fi sittati ayyamin a cikin kwana shida. Duk girman saman nan kuma ba ɗaya ba ce samai bakwai da faɗin ƙasan nan a kwana shida Allah ya yi su. Allahu akbar. Awwaluha al-ahad farkon su ranar Lahadi wa akiruha al-jumu'a. Ƙarshe kuma juma'a ne. Ranar Lahadi aka fara ran juma'a aka kare kwana shida. Yahuda suka ce ranar Asabar ya huta Allah ce ƙarya kuke Allah ba gajiya yake waje za suke hutu ranar Asabar saboda Allah ya aiki kwana shida wai ya huta alallahu an zalika uluwan kabir ai Allah ya ce ya kuke zancen hutawa ga halittar mai bakwai da kasai wa ma masana min lugu Allah ya ce wallahi wahala ba shahin ai Allah ya ji sun ce Allah ya yi halitta kwana shida ya gaji shine ya huta ranar Asabar Allah ce ka gaya masa wa ma masana min lugu min lugubin wata wahala wa ma masana ba ta shahe mu ki zamo kawai kin zamo shi kenan Allah ya ce sama da ƙasa ku zamo suka zamo wata wahala Allah ya yi ba san Allah ba wanda ya sabanta Allah da gajiya Allah ba Allah subhanahu da ya gaji mutum ne ba mutum bane wa kana arshuhu lokacin gadon Allah ƙabla kalƙihima gabanin ya yi sama da ƙasa ma shi gadon alal ma'i yana kan ruwa. Kaji kai mai cewa Allah na sama, gabanin ya yi sama da ƙasan ma gadon nasa kan ruwa ne. Kuma ka ce a kan gadon yake, ai, istuwa'i da ake magana mulki ne. Allah ya tabbata a kan mulkinsa, istawa alal arshi, istawa alal mulki. Allah ya tabbata a kan mulkinsa. shi gadon ma yinsa aka yi aiko to kafin aisha a ina ba sifanta Allah da muhalli ku shiga taitayinku wa huwa shi shi wannan gado alamatan rihi yana kan iska kuma kafin a kai shi kan ruwa kan iska yake to kafin a iskan hukuma hagan Allah ya ce yayi wannan ne liyabluwakum dan ya jaraba ku ya gani ayyukumu ahsanu amala cikin ku wane ne zai fi kyawun aiki a dawa alillahi wane ne zai fi biyayya a wajen Allah shi yasa Allah ya yi samai da ƙasa ya halice mu ya ce mu zauna a wannan ɗan filin mu bauta masa don ya ga wane ne mafi kyawun aiki daga cikinmu Allah ka ba mu ikon kyakkyawan aiki don nabi rahmat wala in qulta ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah in ka ce lahun gare su ku kafiran nan innakum kuma ba'usuna za a tashe ku min ba'dil maut bayan mutuwa la yaqulanna allazina kafaru zaka ji kafirai suna cewa kai wannan magana ba gaskiya bace in haza ai ma haza alqur'anu nadiqu bil ba'th wannan qur'ani da yake cewa za a yi tashi alqiyama wallazi taqulu da abinda kake fasarawa na qur'ani ba komai bane illa sihrun mubin sai da sihiri ne bayanan ya za a ce mu mutu mu tashi mu mutu mu tashi mun zama turbaya mun zama kasu haka suke cewa wani kafiri ma wataran sai je tona bola ya dauko wani kashibu ya dade kashin yayi fari ya koyi sai ya zo ga manzon Allah aje ya ce yanzu wannan kashin hadda mai wannan kashin za a tashe shi ma'aike ya ce Allah zai tada mai wannan kashin kai kuma zai tashe kai kai ka jahannam sai ya kasa magana amsa ai ta zo Allahu akbar shikenan an gaya masa ƙarshen sa ubangiji ya ce wal in akarna
ألا يوم يأتيهم ليس مذروبا أو هاكل ما كانوا به يزدهرون
suke ta neman azaba su kafirai wai in gaskiya ne yanzu ma a tashi alƙiyama in azaba gaskiya suke ce a kawo masu ita shine Allah ce wal in akarna anhum al azaba idan muka jinkirta masu azabar ba mu kawo ta ba sun nemi a kawo ba mu kawo ba ila maji ummati zuwa lokacin zuwan wasu ummatin auqatin lokuta mun jinkirta azaba zuwa wasu ƴan lokuta la yaqulu zaka ma'dudatin lokuta ƴan takaitattu kadan muka jinkirta ba mu saukar da azabar ba sun ga ta dade bata zo ba la yaqulun zaka suna cewa istihza'an dan izgilanci da Allah da manzansa ma ya habisu to me hana azabar mi ya tsare ta mi ya hana ta zo ka ce za ta zo ina take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye qala ta'ala Allah ya ce ala ku saurara yawma ya'tihim ranar da azaba za ta zo in ta zo din laysa masarufan laysa madafu'an anhum bata zamo tana izuwa ba wani yazo ya ije ta gabarin alif ya rasulullah ran da bala'in yazo wannan azabar wani bai isa ya zo ya tare ta babu ba mai iya tare wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka zama suna izgilanci a ran nan kuma wa haqa bihim nazala bihim ya sauka akan kuma suna ya laitana ya wailatana ya laitana haka suke cewa ina ma a mai da mu duniya kai ta mun shiga uku ubangiji a mai da mu duniya za mu yi imani za mu yi sallah za mu yi azumi Allah ce wa ne lahu mutanawashin makanin ba'id ta ina za a koma a karbo imani min makanin ba'idin gari mai nisa duniya an bata an koma lahira ka ce a dawo duniya ka karbi imani ni za a yi ina duniya take ma an rubuce ta ba gaba ba yamma ba kudu ba arewa ba sama ba ƙasa to ina za ka zo ka dawo kuma duniya me za a yi an yi gaba Allah sa mu cika da imani dan nabi rahmat wai a dawo duniya sun tuba Allah ya ce wala yana da kana Yaza ana wala in azaqana al-insana al-kafira idan muka dandana mutum kafiri muka dandana masa minna daga wajen mu rahmatar rahama ginan wasi hata muka ba kafiri lafiya aka bashi wadata ya ji ya ni'imtu bayan ya saba da wannan ni'ima sun mana za'ana haminu sannan muka kwace ni'ima aka talautar da shi kai a lokacin kuma sai ya haukace inji Allah innahu la ya'usun sai zan mai yanke kauna gaba ɗaya kamar ba taɓa ba shi rahama ba kamar ba taɓa shi mawadaci ba sai ya kafirce ma Allah ba zai taɓa tunanin rahama da aka bashi ta baya ba sai ya ga shi gaba ɗaya ba kuma Allah baya san shi kalmomin da zai gaya ma Allah ba su da kyau wani ma in ya talauce sai ya daina sallah tunda Allah ya karɓa dukiyansa ya talauce shi kuma zai rama ya daina sallah Allah sauki abu ya ƙara ɓaci kanu ɗin min rahmatillahi sai ya yanke ƙauna ga rahmar Allah kafurun ya zama shadidul kufur mai tsananin kafirci Allah kiyaye mu da haka in Allah ya baka ɗanin dukiya ɗani ya baka sai ya karɓa ya ba wani kai sai ka ce alhamdulillah ai alhamdulillah Allah mun gode sai ka kama carbinka kai ta salati can in ka yi aikin alkhairi kaga ka ci riba ka yi ta zakka sadaka taimako ka yi ta alkhairi mai kaya kuma ya karɓi kayan sa ka ce alhamdulillah Allah mun gode ma tunda ka yi ayyukan alkhairi da wannan dukiya ta zama rahama gare ka yanzu kuma da babu ka imani Allah ya karba kuma ta zama rahama gare ka amma can in baka yi aikin alkhairi ba aka karbe sai ka haukace ka kafirce ka bar Allah gaba ɗaya ma tunda can baka yi alkhairi da dukiyar ba an baka dama baka yi aiki da dama ka ba amma ita ya zo ya karba haka duk wanda aka ba wadata dama aka bashi kar ka ɗauka za ta dawwama ne ka yi ƙoƙari ka yi ta ayyukan alkhairi mai yiwa Allah zai karɓi kayansa in ya karɓa kuma shi kenan abin da ya ni'imta ka sai ka gode masa wani kuma sai ya kama hanya kuma shirku sai duke ta dawo ai an ce kaɗan ne Allah yake karɓa dukiya ga mutum kuma ya sake dawa da ita kaɗan ne mutum ya yi kuɗi Allah ya karɓe kuma ya sake dawa ya yi kuɗi ba kowa ba in ana samu hakan kaɗan ne ake samu da haka in an karɓa ka yi hankuri ka je ka yi dakonka ya yi maka alkhairi ka koma ga Allah nan wala in azaqnahu na'ama'a shi ko mutum in muka dandana masa ni'ima ba'da darra bayan tsanani faqarin wa shiddatin talauci da tsanani muka aka dora masa sai aka yaye kuma aka bashi ni'ima da kuma tsananin masar ta shafe shi sai da kuma la yaqulanna yana cewa kai zahaba sayyi'atu anni lalle hakika wannan masiba kuma ta gushe ga wajena na shiga cikin ni'ima wallam ya tawaqa zawalaha wannan yace wannan kam bana tsammanin gushewar ta dan ma kuma kafirci ne baka tsammanin gushewar wannan ni'ima shi za kake tattaka jama'a kana walakantar da su saboda kana ganin wannan ba zai kare ba eh Allah sawai Allah ya baka ni'ima kai tsammani ma ba za ta kare ba shi ma wani fir'aunanci ne daban wala shakar alaiha ko ba zai gode ba ni'ima tunda ba tsammanin ta kare ba zai gode ma Allah ba innahu a lokacin shi mutum la farihun lalle mai alfahari ne batirin mai takama fakurun kuma ya rinka alfahari ala nasu akan mutane bima uce ga abin da aka bashi in wani ya zo ce alhaji a taimaka ya ce ku kun ɗauka dukiyar a banza ake samun ta ne kaji manya yau ami ka same ta raka ana kai wa Allah ya baka ko salati rahama ce ta Allah ya baka baka fi kowa dabara da haka masu kuɗi su daina faɗan izgilanci ga miskinai Allah baya son haka in mutum ya zo ya nema mai yawa in kaɗan ne ba shi kaɗan ne wani ma zai zo ka bashi amma ka yi bakan magana ko ka wulakantar da shi ko ka kore shi ko ka yi mai tsawa lamari ya ɓaci man nahara sa'ilan naharatul mala'ikatu yawmal qiyamati duk wanda yawa mai bara tsawa ko ya zo ya roƙa alhaji a taimaka yau ba mu ci abinci ba ce subhanallah ikon Allah maza shiga ka ɗauko ka bashi in ka ce kai tabbatar da Allah mu ba lamarin ka ya ɓaci mai bara ko mai roƙo mai neman taimako kai masa tsawa an ce ranar alkiyama Allah zai sa mala'iku su daka maka tsawa. Tsawon mala'iku aka ce wa naharatul mala'ikatu ba ma mala'ika. wanda mala'ika ɗaya ma daka tsawa duniyar na gaba ɗaya firgita za a yi. yanzu wannan tsawa da mala'ika yake a ruwa ba da mu yake ba mala'ika ra'adu ruwa yake yi wa tsawa ba ruwan shi da mu amma da ya daka tsawa sai ka kama gado ka riƙe yau mi za- mi za- ba da kai ake wata kun ka bari naka ya zo balle a ce ranar alkiyama an sa mala'iku su yi maka tsawa inda lokacin mutuwa ne da mutuwa za ka yi ka ragargaje gaba ɗaya sakamakon wanda yawa mai bara tsawa ko almajiri masu bara allaro ko manyan mutane masu bara wanda Allah ya jarabe su ba su da shi ka daka mai tsawa Allah baya su ta haka mai wannan ɗabi'a ya bari ya tuba mu Allah kuma Allah mai karɓar tuba ne sai ma ba dabaran ka ba ne Allah ya ce in ka ga masu dukiya sun sa an ba su dukiya sun gode ma Allah sun yanda Allah yake so illal ladina sabaru إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير Allah ya ce illal ladina sabaru ala dharra'i sai dai waɗannan suka yi hankuri akan cuta da aka dora musu da na talauci suka yi hankuri Allah kuma ya ya wadata su to su ne su sai dai waɗannan da aka ba su dukiya kuma wa amilu salihati fin na'amai suka yi aiki mai kyau a cikin ni'imar da aka ba su ga taimakon ƴan uwa ga taimakon makota ga taimakon jama'a ga taimakon miskinai gina masallatai da makarantu da taimaka ma alqur'ani da addini da taimakon bayan Allah iri-iri, to Allah ce sai dai wa'yannan, wa'ula'ika wa'yannan masu irin wannan aiki kuwa da hun magafiratun Allah ce lalle gafara ta tabbata gare su, mun gafarta masu. Wa ajirun kuma an ba su lada kabirun mai girma, wace lada ce mai girma huwa aljannatu ita ce aljanna. Duk wanda ya ebi dukiya Allah ya sai aljanna Allah ya huta. Dukiyar ta Allah ce, aljanna ta Allah ce, ba ka saya Allah ce ka saya zan sayar ma. duk kayansa ne kuma sai ce ka saya saboda rahama ta ubangiji Allahu akbar to ma'aiki abinda kafirai suke na ɓata rai da maganganu ba daɗi sai ran ma'aiki yake ɓaci sai Allah ya ce fala'allaka ولعلك تعرف بعد ما يوحي إليك ورائكم به صدرك أن يقولوا إذا أنزل إليك من أجامهم ملك إنما أنت نذير ولا ولا كل شيء وكيل
ubangiji ya ce fala'allaka ya Muhammadu ya ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallama shin tarikun ba'da ma yuha ilaika zaka bar sashen abinda aka yi maka wahayi ne fala tablighuhum iyahu baka isar da ba za ka isar da shi gare su ba da tahawunihum bihi domin walakantarwa dan su walakantar da Qur'ani ba aiki kaman ba zai fada ba ya saukar da Qur'ani yan fada ce ƙarya yan fada su ce ƙarya to wani bai wahayi sai ba ake shiru yana jin tsoron ma ya je ya gaya musu Allah ce ka je ka gaya musu kyale ne da su. kai ka aikin ka ka je ka fada wala'i qum bihi sadaruka kuma kirjin ka yana kunshi bi tilawati alaihim da karanta shi a kansu la ajali domin an ya ƙulu wai dan kar su ce laula unzila alayhi kanzun me yasa in shi annabin Allah ne da a saukan masa da taska na miliyoyin kuɗi su abin da ya dame su kenan wai inda shi annabin Allah ne a sai ma- a saukan masa da buhunan kuɗi zinare zinare ko ina shi ya dame su wanda aka baiwa annabta ake zancen kuɗi ga ma'aiki wanda yake shi ne shugaban mawadata gaba ɗaya duniya da lahira me zai yi da shi aw ja'a ma'ahu malakun ko kuma ina ma suka ce ina ma mala'ika zo tare da shi yusaddiquhu yana gazganta shi sannan mu yadda wanda inda ya sai mala'ika na cewa eh ku yadda da shi Allah ya aiko shi ne shaida mala'ika Allah ce kun ga mala'ika kwa gan shi da idon ku haka a zauna lafiya mala'ika eh kama katar hana kamar yadda muka nema da ai hakan ma Allah ce kyale su inna ma anta nazirun kai mai gargadi ne fala alaika ba abin da ke akan ka illa albalagu sai dai isarwa kuma ya rasulullah komai suke na bakankanin magana ka ci gaba da isarwa ka kyale su lal ityanu bima qatarahu kai baka da ikon zuwa da abin da suka nema kyale su wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne mai kiyayewa ala kulli shay'in akan dukkan komai hafizun Allah mai kiyaye komai ne fa yajazihim kuma zai saka masu wannan maganganu kaman gobe za a tashi alkiyama kuma a saka masu a azabtar da su da wannan magana ta su manzo Allah ya yi hankuri kuma Allah ya ce أم يقولون أوترا قل ما سمع يليد والمني أوترا وله من اختلأتم من دون الله إن كنتم منفرجين am Allah ya ce balbal waccan magana a ya ƙuluna ko kuma kafirin suna cewa ibtara'ahu wai manzon Allah shi ya ƙago alƙur'ani kuma suka dawo ai shi ya ƙago ƙur'anin ba Allah ne ya saukar da shi ba subhanallahi shi ya ƙago shi sai Allah ya ce to kulka gaya masa tun da ƙagowa ake yi shi dan yana balarabe ne aka ce ya ƙago ƙur'anin to ai kuma larabawa ne kaman shi ulfatu bi ashar suwarin to ku yi ƙoƙari ku zo da surori guda goma can an ce sura ɗaya sun kasa aka ce su kawo sura goma wanda ya kasa kawo ɗaya balle ku balle goma misali ku zo da surori goma misalin irin na ƙur'ani fil fasahati wal balagati kuma suran nan goma ta zo da fasaha da balaga irin na alƙur'ani ku zo da su mubta wanda shi ya haƙa 60 aya 114 ku ku kawo goma a gani kuma duk ku taru akan goma shi shi kaɗai ya zo da alƙur'ani ko ce ƙagowa ya yi to tun da shi ya ƙago ƙur'anin to ku zo da surori goma irin na tun da ƙagowa ya kuma ku zo da muftara ya ce ƙagaggun an kawo ba kawo ba hayar shiru Allah ce in ba za ku iya ba ma ku kaɗai wa da ulil mu'awanata ala zalika mastata'atun ku je ku kira don a taimaka muku wanda kuke da ikon kira ko aljannu ko wane ne ko ku kira su taimaka muku haɗu ku yi wannan sura goma in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne fi annahu iftira'un cewa qur'ani kago shi aka yi to kuma maza ku kago sai ido sun kasa kagowa ko sura ɗaya ko aya ɗaya ta gagara ko ba za ta yiwu ba har abada to in sun kasa ba da amsa a ramma فإن لم يستجيبوا Ubangiji ya ce, Fa'in lam yastajibu lakum in sun kasa ba da amsa gare ku, man da autumuhu lil mu'awanati waɗanda kuka kira don su taimaka su ake magana kun kira sun izuwa kun kira sun izuwa wanda za su taimaka maku din to fa alamu ku sani lalle ko ba zai yi ba masu taimaka maku da ku ba za ku iya ba fa alamu ku sani annama unzila shi qur'ani lalle ya sauka multabisan yana cudan yana bi ilmin lahi da sanin Allah walaysa iftira'an alaihi ba kago shi akai ba ga Allah Allah shi ya saukar da shi kuma sannan ku sani abinda ba kwa so a ce din an faɗa Allah ilaha illa ba abun bauta ma gaskiya sai Allah shi kadai ne shin fa hal antum muslimun kun musulunta to Abu Jahal Allah ya ce tambaye su kai shin kun musulunta ba su musulunta ba duk da wannan ayoyi ba su musulunta ba Allah kiyaye nan Ubangiji ya ce, Man kare yuridul hayatar duniya wa zinata, wannan ko musulmai ko kafirai tana kira a kansu. Duk wanda wayanna ce ga duniya, yana nufin rayuwar duniya ita kaɗai baya son lahira. Wa zinata da adon duniya kurin yake so, bi an asarra ala shirki, ya zo yanna ce a kan shirka, shi dai sai ya samu kuɗi ta hanyar shirka kowane fanni. Wakila hiya lil mara'in, an ce wannan aya ta sauka ne ga masu riya. masu yin aiki don sunna ma jama'a suna aiki ba don Allah ba. Allah ai hali ko akan kafirai ko akan masoya duniya ko masu riya. Nuwaffi ilaihim amalahum Allah ce za mu cika masu ayyukansu ai jaza'a ma amiluhu sakamakon abin da suka aikata duniya min kairin na alkhairi za mu dawo masu da shi inji Allah. Ka sadaqatin wasilatin rahimin kaman sadakansu kaman sada zumunta kaman taimako kaman masallatai duk da kafirai in sun yi to Allah sai ya sake sauko masu da ni'ima sakamakon wannan abin da suka yi saboda ranar kiyama ba su da komai a wajen Allah iya biya su kawai an biya su dan kafiri ya sai fili ya gina masallaci ba ya da lada sai a bashi lafiya a bashi yaya a ƙara masa kuɗi a buɗa masa hanyoyi kuma haka mutum da yake shirka yana samun kuɗi yana yin masallatai shi ma ya kafurta shi ma sai a buɗa masa hanyoyi ya ta samu wannan masallatai ba su da wani amfani gare shi tunda ya kafurta ya zama shirki dan ka yi shirka ka samu kuɗi ka yi aikin Allah ka yi aikin banza Allah ba zai karba amma zai ƙara maka lafiya ya ƙara maka wadata ya ƙara maka kwanciyar hankali ya ƙara buɗa maka hanyoyin samu kai ta samu tunda zuciya ba imani ka kafurta sannan wahun su masu wannan aiki don duniya ba don Allah ba kuma suka yi shirka don samu kuɗi wahun fiya Allah ce cikin duniyar nan layun kasun layun na shay'an ba a rage masu kawai za a ba su gidaje za a ba su motoci za a ba su biliyoyi ba ma miliyoyi ba za a ba su lafiyar jiki za a ba su dukkan wadata Allah ce wahun fiya layun kasun ba za mu rage masu komai a duniya ba komai za mu ba su tunda ita suka zaɓa rahama ya Allah ce wanda suka yi shirka duniya don samu kuɗi ko da musulman ne an gama biyan su a duniya wala ya allazina wa'annan fa laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai a lahira illa an-nar sai dai wuta kawai wuta ce kun raba su wa habida ma sana'u fiha abunda suka aikata na aikin alkhairi azumin su la masallatan su taimakon su zumuncin su wala sawaba lahu ba la da'in wa batilun ma kanu ya'malun abunda suka zama sun aikata wa batil jiya baci ai ka ji ana cin abin da suka aikata kaga ai suna aiki amma batacce ne saboda sun saki hanya da haka wannan duniya kwana nawa za ka yi kwana nawa ne za ka yi kake shirka eh saboda duniya kwana nawa za ka yi za ka kwana ɗari ne ko ɗari biyu kun san kwana ɗin ko shekara Allahu akbar ka zo ka lalace Allah sawai afa man kana ala bayyinatin aman ka aman kana ala bayyinatin mai wa ta'u shahidun minna wa min kana kitab musa imam wa rahma wa man ulaika ulaika yu'minuna bi wa man yakfuru wa man bihi yakfur bi min al-abadi fannaru wa na'lamu mawqu mawlidu Mm.
فلا تكن بملة من لقائه من لقائه إلا ولكم بالرد ولكن أظن الناس لا يؤمنون
harama da kai ba Kano ne sai ce halan baka sha koko ba to kai ba ba Kano bane ka tsallake ashe araba da kusa ayi hankali ubangiji ya ce wato su afa man kana ala bayyinatin min rabbihi yanzu a haɗa wanda yake ya tabbata akan hujja daga Allah wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'aikin ya tsira da abincin Allah shine ala bayyinatin min rabbi ma'aiki kenan wa ashabuhu da sahabbansa yanzu a hada shi waitaluhu kuma shahidun lahu yusaddiquhu minhu kuma sannan ga shaidu ya biyo ba yana gazganta shi daga Allah wa huwa jibrilu shine jibrilu jibrilu shine shaidan manzon Allah daga wajen Allah shine shaida shi yake zuwa da alqur'ani kuma sannan ga shaidu na biyu wa min qablihi gabanin qur'anin ma ga kitabu Musa ga littafin Annabi Musa shi ma ba da shaida at-taurata at-taura ita ma shahidin lahu mai shaida ce ga manzon Allah ita ma taura imaman wa rahama ita ma littafi ne shugaba kuma rahama ne shin zai zama kamar laisa kazalika kamar wanda ba haka ba manzon Allah da shaidansa da komai zai zama kamar wanda ba da shaida su ne kafirai za su zama haka ulaika Allah ya ce man kana ala bayyinati wanda yake akan akan gaskiya shine manzon Allah yu'minuna bihi lalle suna iman da alqur'ani wa man yakfuru bihi kuma duk wanda ya kafirce da alqur'ani min al-ahzabi daga cikin kungiyoyin kafirai ko wace kungiya ta kafirai ta kafirce da alqur'ani fannaru maw'idu Allah ya ce wuta ita ce alƙawarin ta inji Allah wuta ita ce alƙawarin ta da haka ya manzon Allah fala ta ku fi miryatin kar ka zamo cikin shakka minhu daga alqur'ani qur'ani daga innahu alhaqqu min rabbika shi qur'ani gaskiya ne daga Allah da haka manzon Allah kar ka yi shakka manzon Allah baya shakka ana magana da manzon Allah amma mu ake ne ai mu ne masu yin shakoki ba manzon Allah ba walakin na aksar nasu kaji ko kaga da mu ake tunda aka ce manzo Allah karka yi shakka sai aka ce walakin na aksar nasu to kaga da mutanen ake shi manzo Allah saboda shugaba ne sai a ce karka yi kaza karka yi kaza to ana nufin mutanen Allah ya ce sai dai mafi yawan mutane la yu'minun ba su yi imani da Allah ba wa manazlam wa man amila biman amtana ala kadiba أولئك يعرضون على ربهم ويقول لن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Ubangiji ya ce wa man azlam aila ahadun ba mu da mafi zalukan mimman tara Allah kaziba kamar mutum da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah mutum da ya kirkiro ƙarya jingina ga Allah bi nisbatin shariki wal waladi ilaihi ko ya ce ga wani abu shi ma Allah ne ko wani mutum Allah ko wani abu ko kuma ya kirkiro a ce Allah yana da ɗa wannan ya fi kowa cutar kansa in ji Allah mai irin wannan kalma da irin wannan aƙida ya fi kowa cutar kansa a duniya ka ce ga wani Allah banda Allah ko ka ce Allah yana da ɗa ko yana da mata ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Ubangiji ya ɗauka gabarin wannan ya girma ya wuce nan uluwan kabira ɗaukaka mai girma mai Allah zai da mata, mai Allah zai da ɗa, mai Allah zai da abokin tarayya, mai zai masa mai zai taya shi, shi ma yaushe aka yi shi. Subhanallah, wannan ba hankali, wala'aika Allah ce masu wannan magana suna ce ma Allah yana da ɗa ko ga wani Allah banda Allah ranar alƙiyama ya ura duna ala rabbihim za a bujuro da su gaban Allah. za a tara su gaban zatin Allah kuma Allah zai tambaye su wa yaqulu al-ashhadu kuma shaidu za su ba da shaida da mala'iku da jikinsu da sauran abubuwa na shaida za su ba da shaida za a ce ha wala allazina kazabu ala rabbihim shaidu za ce kun ga wayannan sune suka yi ƙarya ga Allah sun ce Allah yana da da sun ce Allah yana da mata sun ce Allah kuma yana da abokin tarayya sune ga sunan su ne wa'ina ce ga sunan sai a ce ala la'anatullahi ala zalimin lalle tsinewa ta Allah ta tabbata akan waɗannan azzaluma Allah ya tsine maku albarka daga nan kuma sai a ce to a buga musu anko a kai su jahannam shikenan ƙarshen lamar ya lalace su wane ne
الذين يفتون أمر من الله ويوقون أيوتهم بأجرة إنهم كارهون allazina yasudduna an sabilillah sune bayan sun kafarta kuma suke tsare mutane ga barin bin hanyar Allah shine dinin Islam bayan su sun kafarta kuma suna faɗa duk mai bin addinin Allah suna faɗa da shi duk wanda yake akan gaskiya suna faɗa da shi su juyar da shi su hana shi bin addinin Allah wa yabguna kuma suna neman hanyar Allah i wajen ta karkata su dai su karkatar da mutane su karkatar da hanyoyin Allah Allah ce wa hum su waɗannan bil akhirati a lahira da hum su kafirun su ne kafirai da Allah shi ya kibe hanya Allah kuma baya so wani ya yanda ya karkata kuma ku karkata duk ku lalace to Allah kiyaye ulaika أولئك لو يكونوا مجرمين من الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يرأون أولا ما كانوا يتبعون سبلا وما كانوا يبصرون
wa'annan wani suka kafirce ma Allah kuma suna neman su karkatar da mutane su bar Allah ulaika Allah ce wa'annan lam yakunu mu'jizina fil ardi ko zamo suna gajiyar da Allah suna tserewa Allah bayan ƙasa ba a ce za su gudu su kuya a rasa inda suke a kasa kama su saboda wayo ya ai sun gudu sun tafi America America kun gudu kun tsere ma Allah in kun je America America ma ba kwa gani ba kwa ganin ta ita ma ai ba ku da maboya wa ma kana da min dunillahi min awliya sannan ba su da wani mai taimakon su ga azabar Allah in ba Allah ba ba wanda zai kare su su kuma sun kafirce ma Allah Allah ba zai kare su ba kuma bayan kafircin nasu sun tara mutane sun hana bin Allah sun hana addinin Allah saboda haka ne yuza'afu lahumul azab za a lullunka masu azaba ga azaba kafircin su ga azaba kuma halakar da mutane da suka yi ashe kafirin da ya halaka shi kadai ya fi sauki akan kafirin da ya halaka kuma ya halakar da wani halakakken da ya halaka bai halakar da kowa ba to ya fi sauki akan ya halaka ya halakar shi yasa Allah ce wanda suka halakar da mutane yura'afu lahum azabu bi irlalihim gairahum saboda batar da wani da suka yi Allah kiyaye sannan kuma a nan duniya ma ma kanu yastadi'una sam'a ba su da ikon sauraron gaskiya balle su bi ko ana ta faɗan gaskiya dare da rana Allah zai zuka su gaskiya ba za ta amfane su ba wa ma kanu yubsirun ko ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya Allah kiyaye waɗannan أولئك الذين أولئك الذين كذبوا أمرهم ولنعهم وكانوا يفترون أولئك الذين كسروا أنفسهم Allah ce waɗannan su ne suka taɓar da kawunansu sun yi hasara sun yi hasarar rayukansu sun yi hasarar kawunan sun yi zaman banza a duniya me yasa suka lalace suka taɓe limasirihim domin makomarsu ilin nar zuwa ga wuta ita kuma wuta almu'abbadatu alaihim wadda aka dawwamar da ita a kansu an da babu fita har abada kaga an hasarar rayuwa wanda ya zama duniya wannan duniya mai wahala balakantacciya aka ce ka koma min nare ila nare ai abu ya lalace zaman duniya ma cikin wahala ake a duniya sijinul mumin ita duniya kurkukun mumini ce duk wani daɗi da kake sha in dai kana da imani wahala kake sha rahama tana can aljanna eh amma aka ce kai ka lalace nan duniya ka sha wahala ka koma lahira kuma an juya an saka cikin azaba ka zama min nare ila nare ke to Allah kiyaye Allah kare mu da nabi rahmat na هذا وهم في الآخرة هم الأكبرون wa ubangiji yace wa dalla anhu ashaban ila kai wancan guntu ayan ba wa dalla anhu ma kanu yaftarun abunda suka zamo suna kirkira na gumakansu da shirkokinsu an tashi alkiyama ma kanu yaftaruna ala Allah min da'awar shariki abunda suka zamo suna kirkira ga Allah na da'awan shirka ko gumaka ran nan kuma waralla anhum ya bata ina wanda ka bauta mai ya ta nema ce ban gaishe shi ma ya buya Allah naka ya bata kai ta nema kai ne kace ni zaka yi malam ba kai ne yake cewa Allah a duniya ce ni ni zaka yi wa sharri ina na sa shi dole ka ja ce a ni ba ni bane Allahu akbar lamar ya ɓaci ubangiji ya ce la jarama haƙan gaskiya ne annahu lalle su fil akhirati ranar alkiyama kai irin wayannan mutane gaskiya ne ranar alkiyama humul akasarun sun fi kowa hasara yanzu Allah. Allah kiyaye nan الذين آمنوا بالآيات وأخبتوا الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
kaga arama irin wannan wani yake so ana kwana kaga ai da ƙarfin gwiwarsa cikin aljannan nan hum fiya khalidun din arama duk nan zamu kwana ya Allah ya innal ladzina amanu wa amilus salihat lalle waɗannan da suka yi imani da Allah wa amilus salihat kuma suka yi aiki mai kyau ashe bayan imani sai kai aiki aikin ko mai kyau in sallah ce ka tsaya ka natsu ka yi mai kyau in azumin ka ne ka yi mai kyau in zakka ka bada mai kyau komi za ka yi ka yi mai kyau auren ka kai kamar yadda ma'aiki ya ce kar ka yi bidai a cikin auren an yi aure an yi addu'a kuma ka jawo makaɗa an kwana rawa ana shaye-shaye ta ɓata zara'a eh an kwana shaye-shaye kan ga auren naka da rawa haka za ka haifi ɗan shaye-shaye ai tunda kai ka nema amma a zo a yi- malamai suna addu'a Allah shi yi albarka wannan aure Allah albarkace shi kuma ka zo ka sake ƙarshe ka yi wannan abu Allah sawai da haka samari ku bari in mutum ya yi aure ko ya kira a yi karatun alƙur'ani ko a yi diwani ko a yi shiriniya ko a yi wa'azi ko ya yi walima a ce a yi addu'a ko a yi tafi amma sakamakon ka ce ka kira disco a ka- a- a jiƙa kayan shaye-shaye ana sha ana buguwa kuma kai musulmi wannan shine sakamakon da kai wa Allah ya baka rahama ka saka masa da wannan bai ba sannan mahaifa kuma kuna kallo ‘ya'yanku na wannan kasa hana su ɗanka, in ɗanka ne ba, kuma kasa hana shi, da ai yaran zamanin nan kaza kaza, in dai yaran zamani ne suka ka kasa kwantarolin ɗin ɗanka, to lamari kuma ya ɓaci. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, ma ke ce dukkan ku kiwo aka baku, ‘ya'yanku da matan ku kiwo aka baku, kuma Allah zai tambaye ku kiwon rana da kiyama. Ɗanka, da ‘yarka su gagare ka, su lalace kana gani, kuma ciwo aka baka, ciwon yaran zamani? Allah sawai, kai ma har kazan kana da wani mummunan hali wanda mahaifinka yana jin tsoron ya maka magana, ai lamar ya ɓaci. Mahaifinka yana shakkarka, eh? ko ka zo da wani wando duwawunka a waje, ko ka zo da wani kwando a ka irin askin, ka shi nake ce ma kwando, irin askin nan. kana dan musulmi in ka duba musulmi ne suke askin ka taba ganin babanka da irin wannan babanka ka taba ganin yayo lodin kwando a ka eh ka ce kai za ka yi ko ka sako wando duwawunka a waje kana musulmi kana bayyana da tsiraici a matsayinka na dan musulmi ka taba ganin babanka yayi haka ko malaminka yayi wata 'ya'yan musulmi ku ji kunya ku daina ku rinka ɗabi'u na musulunci su ba kafiran sai su yi sha'awar musulunci amma kuwa zo tsirara al'auran kuwa jaga ku da kwanduna a ka eh shi ya zaka ga ake kama su kan hanya ana masu alki ne gara ma da ake masu wannan alki da farba ma kuma ka biya kuɗi to Allah sawaƙe ɗabi'a ce wanda ba ta da kyauta arna eh ku yi koyi da musulmi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk mutum da yake ɗabi'a ta Yahuda ko ta Nasara ko ta Arna ranar kiyama yana cikin ɗan musulmi eh ba za ka yi ɗabi'a mai kyau ba ta mahaifanka to Allah sawai Allah shirye mu dan Nabi Rahmat Allah shirye mu Allah kuma ka yafi Allah ka yafe mana Ubangiji ya ce waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau wa akhbatu sakatu suka natsu waɗama annu kuma komi nasu a cikin natsuwa wa anabu ila rabin suka koma ga Allah Allah ce wala ka wa'anna ashabul janna sune ya aljanna ga sun imani ga aiki sun yi aiki mai kyau wa akabatu suka natsu suka koma ga Allah baka ganin suna abu na shirme komin su a cikin natsuwa waɗannan sune ya aljanna sannan kuma hum su fi hasin aljanna khalidun in sun shiga babu fita har abada sun dawama a cikin rahmar Allah to Allah ka dawar da mu a cikin rahamar Allah kuma mun zo daidai inda za mu kwana a cikin wannan rahama ta Ubangiji Allah taimake mu sai kaga aramu bai ce a wuce ba alhamdulillah alhamdulillah Allah taimake mu da haka ƴaƴan musulmi ku rinka lura ku rinka ɗabi'u na musulunci ɗabi'u na arna ba su da amfani ba su da amfani ka saka sutura al'auran ka waje ta kasa rihe duwawunka ma riganka ka gani to in za ka yi fitsari ko ba haya za ka yi taguwa kana tsaye ma ta kasa rufe duwawu balle kuma ka duka abu ya lalace Me zai baka abin da aka makala malamu ka ya cire shi bari su zo cire ba Nunggu belum, nunggu bayan. Nah,
Alaman. Alaman.
Amma ko ko ya yi sanyi da yawa. Ruwan ne, ruwa. Na'am. Alaikum salam.
ina da kamar kimanin naira dubu ɗari hudu matsayin shekara sun kai in cire musu zakka ne ko kuma a'a in sun kai da cire zakka nawa za su Allah ya ƙara ma da lafiya da nisan kwana Amin. Ku buga mana ɗari hudu sau arba'in.
a raba ba
A raba. Ɗari hudu a raba ta arba'in nawa ne?
Dubu goma. Dubu goma.
Dubu ɗari hudu a raba arba'in ka ce dubu ɗaya? Dubu goma ne. To Dubu goma za ka bayar. Shi ne zakas. Aishak Ibrahim Sufi Zaria ya ce ƙwandala. Ƙwandala in ta shekara raba ta arba'in. Ya ce saboda kuɗin zamanin duka ƙiyasi ne yake tafiya. Babu haƙiƙiya a kansu. zinare da azurfa su ne haƙiƙiyar zakatu yanzu babu su babu ƙasar da take amfani da zinare da azurfa a matsayin kuɗi sai dai takardu wayannan sai dai kayayyaki na wasu sinadarai haka ba a yin kuɗi da su idan haka abin duka ya zama ƙiyasi bai kwatance ne mala yake cewa to in kwatancen za a yi ai ba sama za a hau ba a ɗauko shi ta ƙasa amma a ba ƙasa a ce miliyan kaza to ƙasa ya za a yi da ita ya ce tun da ƙiyasi ne a ɗauko ƙiyasin ta ƙasa shi yasa ni na fi natsuwa da maganar malam a ɗauko ya ce tun in naira ce daga naira ɗaya in ta shekara har zuwa tiriliyan in saifa ne saifa ɗaya har zuwa tiriliyan in jinai ne in riyal ne ya ce daga ɗaya abin da ya samu Ni ya kawo a littafin kuma malam yana nan raye littafin yana nan har yanzu ba a ce ƙara ba har yanzu ban ji wanda ya masa raddi ba cewa ba haka ba shi yasa nan natsu da maganar malam in kana da kuɗin kai shekara ko dubu goma fitar ɗaya ta ya ɗan ne kar ka je ka faɗa musiba Allah sa mu gane don haka ɗari hudu dubu goma ne Mm. amin amma da shi yake assalamu alaikum na alaikum assalam Allah ya ƙara ma da lafiya da nisan kwana tare da kare imani amin nan nabi rahmat da malam ya yi wa matar shi saki daya sai ya dawo da ita suna zaune sai ya kare masa saki biyu ya ba da takardar a mai kai masa sakon ya je bai kai takardar ba kuma suna zaune tare da ita a wannan zaman nasu yake
zama ya ɓaci ai shi dama in aka yi saki bai kai uku ba to shi ne duka waɗannan abubuwa suke amfani cewa a aziman ne aw mustashira aulaniyata mutum da ya yi saki ya rubuta takarda ya yi niyyar saki da niyyar saki ya rubuta takarda saki ɗaya aziman da niyya takardar ta zo hannunta ko bata zo ba saki ya tabbata saki ɗaya ko saki biyu balle uku ma mustashiran kuma ya rubuta takarda saki ɗaya amma da niyyar wannan saki zai je shawarci mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko wani yayansa ko a ko abokinsa ko malaminsa ya yi saki amma akan shawara zai je shawarci manyansa in sun ce ya bayar ya zo ya bayar in sun yi faɗa sun hana magana sai a batta ana wannan shari'a ta yi rangwame in shi ma takarda in bata zo gurin matar ba aka gama kai ba ka da hankali za ka zo ka saki matar ka ba mu sani ba a ni da ma akan shawara to an fasa to saki ko ɗaya bai yi ba. saboda bata zo hannunta ba amma a hakan ma a shawaran ma in ta zo hannun matar ko hannun alwalinta sakin da aka rubuta ya tabbata aula niyyata ko ko ya rubuta ba niyya ta dame shi ni dai ka sake ni ni ka sake ni har ta ci kwala ya ce to shi kenan sai ya zo ba niyya sai ya rubuta ba da niyya ba in ba ta zo hannunta ba bai tabbata ba in ta zo kuma ya zo hannunta ko hannun alwalinta ko ya aje ban kaɗe ta ɗauka saki ya tabbata a ba niyyan ma idan kuma an rubuta saki uku da niyya ko ba niyya da shawara ba shawara kawai ya tabbata ba sai ya je hannunta ai saki uku kan babu ai don haka wancan da aka aika bai kai ba babu ba zai amfani ba saki kawai ya tabbata kuma saki uku kuna tare har yanzu Allah sawai an ce mutum ya saki matarsa saki uku su koma suna zama tare har ya fi zina bala'i shi mazinanci kan ai ya san zina yake ya san kuma saba ma Allah yake su kuma me suke cewa suke yi aure kaga sun ji yadda haram ta zama halal ومن استحل الحرام فقد كفر جهارا wanda ya halatta haram kuma ya kafirta a fili kafiri da haka wannan barna ta shi gaggawar rabuwa wannan zama nasu ba kyau Allah sawai amin Tambaya ta gaba ce assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Da fatan malam ya sha ruwa lafiya.
alhamdulillah Yace yana tambaya ne ya kaci matar shi take daya. Sai ya mai da auren bayan kwana ashirin. Sai ubanta ya ce aure bai koma ba. Shi kuma ya san ya mai da auren shi. Ubanta ya rike ta a gida ya bata tana zuwa barema tana kuma zuwa kasuwanci. Yaya wannan hukuncin yake?
to assalamu alaikum kullum muna jan kunnuwar su samari ko ko mu ce masu aure lalle haƙiƙa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu yana da damar raja'a ya ce ya mai da aurensa yana da damar cewa mai da auren shari'a ta yadda amma shari'a ta ce idan mutum ya saki matarsa ya bar ta a ɗakinta kar a fitar da ita ita ma kar ta fita to idan tana ɗakinta shi ya fi sauƙin mayarwa don suna tare tare yake da matarsa tana ɗaki da ba a kore ta ba lokacin da ya zo ya hankura ta hankura lokacin za su mai da auren wani ma bai sani ba dama tana so ya mayar shi ma na so ya sai a mayar ba a sani ba amma wajen saki an samu kuskure mai yiwuwa akwai cin mutunci ba ka kore ta ka watsar da kaya uba rai ya ɓaci uwa rai ya ba kowa ƴan uwaran su ya ɓaci to duk da damar da ka samu na za ka mai da ita kar ka yi gaggawar shi a kamayar ɗin ka je ka lallaɓe su a ba su hankuri a tura jama'in suka hankura sai ka mai da auren kullum muna cewa lalle wannan dama dama ce Allah bai wa miji raja'a ar-raja'atu yamlaku hazzawi mayarwa miji ya mallake ta ko ba izinin alwali ko ba izinin mata Allah ne ya ba shi dama amma tun da an saki wannan hanya an yi cin mutunci an kore ta to kar kai kar kai aiki da wannan dama din ka zo tukun ka bada hankuri a ba su hankuri su hankura matar ta hankura iyaye su hankura sai ka mai da auren ka cikin sauki saboda irin wannan muke ji ma tsoro mafi yawan mutane ba su san wannan hukuncin ba ba su sani ba ko rai ya ɓaci ko bai san wannan hukunci ba sai ka ce ka mai da auren ka cikin rai yana ɓaci sai ya ce to ka zo ka ja ta ka kai ta gida in akuya ce kuma ƙarshen ta ya je aure da ita da wannan auren ka ka cutar da ita haka ni dai ina baiwa a ƴan uwa shawara su daina yin haka lalle haƙiƙa dama kan dama Allah ba dama amma an samu canje-canje na sha'anin zamani da sauransu mutane ba san hukunci ba sannan shi ma mai saki ya saba ma Allah ya kore ta da tana ɗakin ta zai ba ta abinci sutura da komai sati biyu ko wata ɗaya an hankula sai mai da auren sa wani ma bai sani sai an mai da auren ma a zo a ce ai mun mai da auren mu shikenan dama an mana muku addu'a ta alkhairi amma ta fita tana kuka kana zagin iyaye da duka da ni ka kwaso ka kana ta watsarwa ka haukace kuma yanzu ka zo ka ce ka mayar dan ɗaya walakanci ba a sake bi aka gyara ba aka ba da hankuri a ina fatan wannan bayani da nake a fahimce ni lalle dama Allah ya bada damar raja'a ba izinin uba ba izinin uwa ba izinin matar shari'a ta yadda ka mai da aurenka ko ba izinin su to amma yanzu halin da ake ciki yana da kyau a rinka neman izinin da a samu matsala saboda ka ga irin ya mai uban ya ki yadda saboda can wajen rabuwar rai ya ɓaci kuma ba kowa ya san wannan hukunci na raja'a ba da haka ku rinka zuwa kuna ba da hankuri aka yi hankuri sai ka mai da aurenka nan shine amma mayarwa ta yi kuma gashi an hana ta koma to ina mayarwa ko ma ba ta zuwa ko ina ma balle kuma kaji inda take zuwa a gani amin amin
ya halatta ni mace ce ina sha da yaro zan iya take azumi saboda yaron yana yawan larura ya tsince tsince da zaran ta dauki wannan azumi
haka ne an ba da dama ga mai shayarwa ko mai juna idan yaro yana shan wahala dangane da azumi an ce ta aje azumi ci gaba da ci da sha da wannan yaro lokacin da yaron ya yi ƙarfi ko kuma ta yaye shi sai ta rama wannan azumi amma da sharaɗi ita mai shayarwa akwai sharaɗi sake azumi ɗin akwai sharuɗa na farko dai ya kasance yaron a- ba a samu da za ta shayar da shi a biya ta ta sha da yaro ba ko ko mahaifin baya da ƙarfin yin haka kafin aje azumi tukun sai an nemi wata wadda za a yi jinga da ita take sha da nono take sha da yaro nono ya zama ba a samu ba ko kuma an samu kuma baya da ƙarfin biya ko kuma an samu amma yaron la ya kabar sa da ya ba ya karɓar nonon wata mata shi yaron ya ƙi an yi an yaro ya ƙi karɓar nono sai na uwarsa to wannan sai ta aje azumi sannan in ta yi yaro kuma duk lokacin ta rama azumi ɗaya ta yi kafara ta ba da mudunnabi ɗaya duk da haka za ta yi kafara amma mudunnabi ƙaramin nan za ta ba in ta rama azumi ɗaya ta ba da mudunnabi ɗaya shi ne kafara yawa haka ita ma mai ciki ita ma mai ciki ba ta yi azumi da cikin ita ma ta aje lokacin ta samu lafiya ita ma za ta rama azumi kuma za ta yi kafara amma an yi ƙaurani akan ita mai ciki don ta fi waccan ɗin lalura ai a ita wacce an ce ana iya samun wani ya karɓa to ita wannan wa zai karɓa mai ciki arama akwai mai karɓa mata shi yasa ita ake ƙaulalin cewa za ta ciyar ko ai mata afuwa in ta ciyar ɗin kuma ta kyauta in ba ta ciyar ba a wani ƙauli ba ta da laifi amma mafi kyau ta ciyar ai ciyarwa alkhairi ce amin tambaya ta karshe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ina fatan ka sha ruwa lafiya alhamdulillah ce muna tambaya yaro mai shekara goma sha bakwai azumi ya wata ba a kan shi ko zai da saura
yaro mai shekara sha bakwai ana ganin baligi ne sha bakwai ne zuwa sha takwas in ya balaga azumi ya zama wajibi a kansa in bai balaga ba azumi bai zama wajibi a kansa ba shi ne kurum da wani zai balaga da shekara sha bakwai ne wani kuma sai sha takwas alamomin balaga su ne dai a gashin mara, gashin hamata, canza murya da mafarki, wanda aka rubuta alamatul buluki, alamomin balaga. An samu ɗaya daga ciki ta zan bale. Yawwa, wannan shi ne. Na kamar yara ƙanana wannan ba za a tilasta musu ga azumi ba. In yaro ya bushe iska ya ce zai yi, kai za ka iya, zan iya sai a ce ya yi. Rana ta yace a bashi kunu sai a bashi kayan. ba dole ba ne abin an ce ba a so ma a tilasta ma yara ƙanana zai iya cutar da su amma ɗan shekara sha bakwai kam ai na gan ɗan sha bakwai kam ai zai zan bali sai dai da yake shekarun yanzu ba auki ne da su amin waɗannan mutane biyu da duka suna neman addu'ar malam wannan ya ce malam ina roƙon addu'a akan wasu buƙatuna wannan kuma ta ce ni mace ne mai rauni mijina kuma talaka ba ni da lafiya ina roƙon malam ya mana addu'a duk Allah ya ba mu lafiya amin lillahi wa rahmatu a rama ana ji duka a masu addu'o'i na alkhairi alhamdulillah alhamdulillah amin